الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna darasi na hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma suratu ash-shu'ara wanda muna cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya aika shi wajen fir'auna da dan uwansa Harun zamu tashi aya ta 38 arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نعم الله مدوكين سركي ya ba mu labari kamar yadda satin da ya wuce muka gabata ya gabata muka yi bayani Um, fir'auna ya gaya wa almala haulahu manyan mutane 'yan fadarsa da suke tare da shi suke gefensa lalle wannan mutumin mana yana nuna musa ke lasahirul alim matsafi ne kuma mai ilimi a tsafin mana duk abin da yake yi ba annabi ba ne tsafi ne kawai yana so ya nuna musu matsafi ne irinsu kuma manufarsa shine ya fitar da ku daga garinku ya fidda ku da sihirinsa sai ke neman shawararsu shine fama za ta amurun suka ce to abinda za a yi a jinkirtar da annabi musa da shi da dan uwansa harun a ajiye su gefe guda ya aika a yi shela a gayyato masa dukkan manya-manyan matsafa na wannan ƙasa don su zo su buga da annabi musa alaihi salatu wassalam shikenan hakan aka yi suka ce za a zo maka da duk wani matsafi mai ilimi masanin tsafi wanda Musa bai isa gara ko ya wato gwabza da shi ba Allah ya ba mu labari ga shi Fir'auna ya gayyato matsafa duka sun taho da umarninsa fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum sai ga matsafan nan an hada su wato shi fir'auna ya karbi shawarar mazauna fadarsa to sai aka hada masafan as-sahara wato al-ma'rufun bi bira'atihim wato fihi wanda an riga an san su sun fice a cikin harkar tsafi ba wai kanana kanana ba limiqati yawmin ma'lum zuwa ga haduwa da wata rana sananniya da aka sa jumi'u an hada su kuma ya ce su shirya don su fuskanci annabi musa a.s.w. miƙat wato fi waktin wani lokaci sananne ya ayyana lokacin waktun mu'ayyan shine yawmuz zina da Allah ya faɗa wa an yushar nasu duha yawmul eid kenan kamar yadda ya ce ƙala ma'idukum yawmu zina wa an yuhsharan nasu duha yawmu zina za a haɗu musa ya fito kuma ku fito kuma mutane za su fito ne da hantsi a buga tsafi Allah ya hakaito mana abinda mataimaka fir'auna suka yi na zaburar da mutanen gari cewa a fa fito fa kowa fa ya fito saboda ana so a ci mutuncin annabi musa shi kuma mai mutunci mai daraja ko mutane za su haɗu a duniya gaba ɗaya su to zarta shi sai Allah ya tsare mai mutuncinsa ba wani mutum ɗaya da ya sai to zarta wani ko ya wulakanta wani sai dai in Allah ya ga dama to haka aka yi wa annabi Musa aka ce a haɗu bawan Allah shi kaɗai mala aka nemo masana tsafi to ai shi ya san ba tsafi yake ba shi yana tare da Allah ne yake da haka aka haɗu shine wa aliyu sharar nasu duhan sun zo don a yi mubaraza waƙila linnasi hal'antun mushami'un a wannan rana sananniya aka ce da mutane kun gama haɗuwa ko abinda ake nufi wato istifhamul habd ne alal huduri wal has ma'ana ku haɗu ku haɗu shine hal'antun mushami'un jama'a a haɗu ba kuma ba a son takhalluf kar wani bai zo ba la'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin sai aka yi gatsi wato watakila mu bi matsafa in su ne masu nasara a cikin wannan ko masu garaba malam ya ce haddu fihi haddu sahara ala bazli aksa juhdihim a cikin wannan la'allana nattabi'u as-sahara akwai zaburar da su waɗannan matsafa da aka kawo su daga ƙauyuka da garuruka su yi ƙoƙari liyata gallabu ala musa alaihi salatu wassalam don su samu nasara da galaba akan annan musa kamar ce musu suke ubzulu kusara juhudakum fi husni i'dadi sihirikum ku yi iya ƙoƙarinku wajen kyautata tanadi na sihirin da za ku yi yau muna fatan ko ne masu galaba la'allana na tabi'u sahara in kanu humul galibi fa nakunu ma'akum la ma'a Musa sai mu kasance tare da ku ba tare da Musa ba ana yi wa annabi Musa gatse ne ma'ana za a yi nasara ba za a bi ka ba waɗannan su za a bi alqur'ani sai ya hakaito mana abinda su matsafa suka gaya wa shi fir'auna lokacin da suka haɗu kafin su fara aiki arama me suka ce فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا na'am أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين aga shi dama mai aikin banza kullum ma yayi dan Allah shi sai dai ya abiya shi ko yayi dan mutane da suka zo duba fa mutanen fir'auna ne shi fa ya gayyato su duba yadda ake jin tsoron fir'auna tunda sun san kayan banza ne daman kafirci ne kafiyar banza ce suka ce to yaya akwai biya za a biya mu in mun kai galaba kenan ba aikin banza za su yi ba sihiri ne sai ya biya a inna lana la'ajaran ya kai fir'auna muna da lada ne idan mu muka yi galaba muka fi ƙarfin musa za a biya ko ba za a biya ba muna so mu san da wannan to me Allah ya ce
قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين shi ma dama aikin kuɗi yake so a yi masa ya ce na'am in dai kun yi galaba kuka kada musa akwai lada kuma zama ku zama ku ne ma 'yan fada na na kusa da ku duk ƙauyukanku da biran da kuka taho za ku dawo nan birni ku ne na kusa da ni wanda aka ce yana kusa da fir'auna ai ya ji daɗi a wancan lokacin ma'ana ni'am na'am kenan lakumul ajrul azim alladhi yurdikum za a biya ku kuɗi za a biya ku lada da zai sai kun ji yayi muku daidai sannan kuma wa fadlan an zalika fa satakununa indi min ar-rijalil muqarrabin bayan wannan za ku zama a waje na cikin ɗan fada na na kusa kusa ila nafsi zuwa gare ni wanda kullum zan rinka shawara da ku kuma kullum kuna tare da ni ku je ku buga aiki kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawan Allah annabi Musa yana zaune yana ganin ikon Allah wannan shine alƙawarin da Fir'auna ya yi wa wannan matsafa kuma su kuma ga alƙawarin da suka yi da shi kafin su fara masa aikinsa وما يعدهم الشيطان إلا غرورا abin da shi ne yake musu wa'adi yake musu alƙawari in ban da rudi ba to sai Allah ya kaito mana yanzu annabi Musa zai fara magana da kuma abin da fir'auna ya gaya musu bayan sun bayyana imanin su lokacin da suka ga babu galaba a tattare da su wannan yake nuna maka da gariya da gaskiya in suka haɗu Allah yana taimakon gaskiya kuma yawa ba shi ne alamar nasara ko galaba ba a gaskiyar ita ce yanzu da sun fi shi yawa shi kuma shi shi kaɗai ne arama mai faru
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون sun gama shawararsu da fir'auna sai annabi musa ya ce waɗannan matsafa kun gama shirin ku kun kimtsa suka ce sun shi- kimtsa ya ce to ku fara alkoma an tumulkun ku jefa abinda za ku jefa na tsafin mina sihiri ba saufa ta rauna a ɗaibata mananzila kun li da sannu za ku ga ƙarshen al'amarinku munazalata kumli ku jefa mu gani yana da yaƙini ya san Allah zai taimake shi wato uslubin da ayan ta zo da shi qala lahum musa al'umma antum mulkun tana nuna ba tsoro a tare da musa a nan a tsoron ya ƙare ya ƙeƙashe ku jefa abin da za ku jefa da kuma duk taronsu bai dame shi ba to me faru mana فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ai ko ban fassara ba sun faɗi ai ai daga ji sun samu matsala kaji suka ɗauki igiyoyinsu da sandunansu na tsafi suka wulla da suka zo wullawa da jefawa inda ilkaɗi tilkal ibadi wal asir suka ce bi izzati fir'auna mun jefa da girman mulkin fir'auna to ai ka san me ai shi ya gaya musu cewa babu wani Allah fa in ba shi ba to za su kira wani ba shi ba da haka shi yanzu wannan ai mulki ne a gare shi bi ya kira ku ba in yana da izza din ai wallahi ba sai ya kira ku ba sai ya yi shi kadai kawai ya nuna fawarsa da karfinsa suka kira shi suka jefa abin da za su jefa suka ce kuma su ne masu gal- ga- galaba ha tun kafin abin ya faru kuma suka ce wai su ne masu galaba inna la nahnu zalibuna la musa alaihi salam ba annabi musa ba su ne masu ringa- rinjaye wannan sura ta suratul ah, ash-shu'ara ba ta yi tafsiri dalla-dalla ba kamar yadda yazo a cikin suratul araf da arama da zai dan koma ya dan lalumo mana zaka tuno wurin cikin suratul araf lokacin da suka jefa wannan igiyoyi nasu da sandunan nasu saharu a ayyunan nasu wasarhabuhum waja'u bi sihrin azim suka sihirce ainihin wato idanuwan mutane suka ba wa mutane tsoro aya ta nawa wani ya gano wurin ko? haka ne ya rabu daga ina za ka fara farkon isar nam? tayyib buga mana ayoyin na arama mu ji ai da mu karanta su bismillah na حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق haka قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل shi annabi musa ne yake gaya musu kafin a fara komai ya ce shi fa magana ta gaskiya ta keke da keke ya fa zo da hujjoji da bayanai daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a gaban fir'auna a gaban manya-manyan fadar fir'auna ya ce wa fir'auna ka saki banu isra'ila kawai ka bannin tafi da su su je su bauta allah ba wai su rinka yi maka bauta ba na gaya muku a satin da ya gabata shi fir'auna bautar da mutane ne da shi wasu suna tono wasu suna sarin itace wasu suna tonon rijiya wasu suna aikin ruwa wasu ba a zama a wai dan wai ya nuna wai shi Allah ne ai shi ne Allah ya turo annabi Musa ya ce ka je ka gaya masa ya sake musu marasu mu je malam ya ce قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين kawai fir'auna sai ya ce annabi Musa in har ka zo da wata mu'jiza ko wata aya ne ka kawo mana in kana cikin masu gaskiya ka ji wai barazana wai wai ta da kura ka kawo in kana cikin masu gaskiya za ka gani kuma mu je mana فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين kurin annabi Musa ya ce ga ayar sai ya jefa sandarsa yana jefa shi kawai sai ya zama kumurcin maciji ƙato mabayyani yana kaɗa kai yana abin nan timbe to me faru ونزع, ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kurin yana zaro hannunsa sai ga shi ya yi wani haske fari yan ga masu gani su gani kawai sai duk inda ya kada hannun sai a rinka gani kamar fitila fafafau fafafau fafafau tana haskawa na قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر to عليم kaga anan manya-manyan mutane cikin mutanen fir'auna su suka ari bakin fir'auna suka ce kai kai kai lalle wannan fa matsafi ne mai ilimi kuma fa shakiyanci ne da shedanci sun fa san annabi musan fa anan gidan ya tashi ba to ina je koyo zafin kawai wai dan a kore wai ba annabi bane shi duk yadda ka zo da gaskiya sai makiyinka ya nuna ba daidai kake yi ba na'am mu je mana يريد أن يخرجكم من أرضكم نعم.
فماذا تأمرون
ku duba ta siyasa malam yana daga cikin siyasar maki sai kokarin ya hada ka fada da wasu da ba abokanan gabanka ba amma sai ya bi yadda zai yi ya hada ka fada da wasu yanzu ku duba wannan ai fafatawar ai tsakanin annabi Musa ne da Fir'auna haka ne amma abun mamaki da suka zo don su taimaki fir'auna ɗin sai suke cewa ai wannan musan ya zo ne ba fir'auna yake yaƙa ba so yake yi ya me ya kore ku daga garinku yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi zai yi sihiri ya tsafi ya kore ku a garinku to kaga tunda an ce za a raba su da garinsu za a raba su da abincinsu za a raba su da kaza ai kaga dole su yi fada su yi yaki ko ba ka bane ba Allahu akbar annabi Musa dai yana jin su me ya faru قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين da Allah ku ji wannan ayar iri ɗaya da cikin suratul shu'ara'i a shu'ara'i ma Allah ce qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin sai aka ce fir'auna wannan al'amari fa ya girmama wannan babban matsafi ne sai da taimako a je a nemo wasu masana matsafa manya-manya hakan aka yi da suna da ilimi da suna da wayewa suna ganewa in har fir'auna da gaske shi Allah ne ai bai da bukatar ya je tattaro wasu matsafa su taimake shi yau ba sai ka da annabi Musa ba kawai a wuce to me ya faru malam يأتوك بكل ساحر عليم a nan cikin shu'ara sai ce ya atuka bi kulli saharin malaka ji qur'ani malam can ya atuka bi kulli sahirin alim nan kuma ya atuka bi kulli saharin alim na'am وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ka duba wani samari da qur'ani yayi anan shu'ara sai aka ce fa jumi'a saharatu limiqati yawmin ma'lum an hada matsafa sun hadu wa qila lin nasi hal antum mushtami'una sai kuma aka ce la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibina kai kuma me mai ta'ayar yadda ya faɗa anan وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين matsafa suka zo wajen fir'auna kafin su fara aiki sai suka ce to muna da lada muna da wani abun biya da za a biya mu in mu ne muka yi galaba irin nan dai la'alla na nattabi'u sarata in kanu humul ghalibin falan ma ja'a as-sahratu qalu li fir'auna a inna lana la ajran a inna anan lana la ajran in kan in kunna nahnu al-ghalibin me yace anan قال نعم وإنكم لمن المقربين don Allah ka duba anan kuma sai ce qala na'am qala na'am wa innakum idan lamina almuqarrabin Allah karim ka duba da Allah uslubin qur'ani kenan malamai suka ce alqur'ani fassiru ba'dahu ba'dha ai kwarai kuwa in ku haka ta faru to ku kuna ma cikin na kusa dab dab dab da ni wanda za a rinka shawara da ku aka ce kana kusa da shugaban kasa kai ne mai bayi shawara ko ake shawara da kai ai ka ka warke ko ba gaba ne ba na'am ashe ba gurin shugaban kasa za ta ba za su za su gurin annaban Allah za su duk waɗannan masu bayani wallahi za ku ga sun zama almajiran annabi Musa na'am malam قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين to anan a cikin suratul a cikin suratul a'raf tambayan annabi Musa suke suka ce ya Musa kai zaka fara ko mu za mu fara amma anan shu'ara'i tunda an san can an maka bayani sai kawai sai aka bada amsar da annabi Musa ya bayar qala lahum Musa alquma antum mulquna shi yasa idan mutum ya zo hadda alqur'ani to dukan waɗannan ayoyin da suke da kama da juna to ya bi kowace sura ya karanta ya kuma gane yaya uslubi ya zo yaya tsarin ayoyin suka zo zai samu saukin hadda kawai da ka zo can zaka wuce ne in ka zo nan kuma zai ka rinka doddorawa kawai zai ka rinka doddorawa kana wuce wallahi malam akwai akwai abin da wato ganewa ne in ka gane kawai sai ka wuce lafiya lau wannan kuma shine zai hana ka kana cikin wannan surar ka tsallaka ka fada cikin waccan masterin ɗinsu can kaza yace nan kaza yace musamman ga ɗalibai da suke ƙoƙarin haddace alƙur'ani yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar bin diddigi da kuma gane abu arama me yace ne kam قال ألقوا shikenan فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم to kaga anan cikin shu'ara'i a gaban ku sai yace fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun Allah yace sai annan Musa ya wulla sandarsa dake hannunsa sai gashi sandar tana hadidi shine talqafu tana haɗiɗe abinda suka kirkira na ƙarya alƙur'ani ya ce ma ma ya fi kona don kirkira suka yi ba, ba, ba gaskiya ba ne ba sihiri ne tsafi ne kawai sai sandar ta annan musa ta zo ta cinye abinda su suka yi suka ce to abin ya ba su mamaki wani wani irin mutum ne wannan me ya zo da shi haka to me ya faru malam وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك kaga nan sai Allah ya ce sai muka yi wahayi wa annan Musa sai ka wa auhaina muka yi wahayi wa annan Musa jefa sandarka kaga wannan yana nuna ba sihiri yake ba daga Allah ne abin yana tare da su Allah yake masa wahayi wannan yake nuna maka duk wanda yake da gaskiya wallahi Allah yana tare da shi kuma zai taimake shi zai agaza masa Allah ya ce masa jefa su ba su san ma Allah ya masa magana ba me ya faru فإذا هي تلقف ما يأفكون kaga ya sake dawo da shi suran su shi'ara din fa idza hiya sai gashi abin da ya jefa din talqafu ma ya'fikuna tana ciccinye ko hadidiye abinda wato su waɗannan matsafa suka kirkira na ƙarya sai me ya faru malam فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون Allahu akbar Allah ya ce gaskiya sai ta tabbata gaskiya sai ta au abinda suke aikatawa sai ya lalace daman ita ƙarya lalatacciya ce qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa haka al'amari yake annabi Musa yana tsaye yana jiran mulki da sarautar ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da suka ga abinda Allah ya gudanar da shi na haƙa'iƙ alayidi Musa a hannun annabi Musa suka gani kiru da muzu sai suka rude Qur'ani di ya taƙaice wannan zancen bai kawo ba amma abin da ya faru malaman tafsiri ke cewa fazuhilu ya bugar musu da hankali suka rutse suka samu zuhur wa buhiru wa aikanu suka samu yaƙini cewa annama a bihi Musa laisa sihra wannan abin da Musa ya zo da shi gaskiya ba sihiri bane yaya za a yi su manya-manyan matsafa su kawo wannan abu ana ganin su suka fi kowa sanin tsafi a ƙasar a lokacin a duniya ma kuma wani shi shi kaɗai zai galaba kan san ba sihiri ba ne dan da sihiri ne da sun fi ƙarfinsa wa inna ma huwa shay'un akhara fawqa taqatil bashar suka ce wannan wani abu ne daban ya fi ƙarfin mutum ba yin mutum bane don sihiri yin mutum ne dan suka ce in sihiri ne dole sai sun san shi yaya za a yi ma sihiri ne ba san shi ba fahim rijaluhu su ne matsafan aiki kowaye ma da zai sigiri a kasar ai dole ya neme su ko mu saba ganin annan Musa a makarantar su ba da haka abin da yazo da shi ba sigiri bane wannan a kansu suke tattaunawa suka ce wallahi da sihiri ne abin da suka jefa din nan wallahi bai Musa bai isa ya gama da su ba sam wannan sandan na Musa yin Allah ne kawai daga wannan lokacin lam ya tamalaku anfusahum ba su iya mallakan kawo kansu ba kawai sai Allah ya hakaito ya ba da labari dangane da abin da ya faru a nan gurin Allah ce fawaka alhaƙo wa batala ma kanu ya amaluna me ce فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين sai aka yi galaba a kansu fagulibu hunalika a can aka yi galaba a kansu kaga da suna cewa nahnul ghalibin mu ne masu rinjaye yanzu kuma fa gulibu sai aka ne aka rinjaye su ashe sau da yawa wani zai zo ya ce yana ganin yafi karfin ka yafi karfin ka kuma daga bayan an zo an yi kokawa kuma sai ka daga shi sama mai ka buga shi ka take wurin sama fa gulibu hunalika wan qalabu sakirin suka juya suna kaskantattu tozartattu wulakantattu me faru وألقي السحرة ساجدين wallahi malam kawai take kawai sai suka fadi suna masu sujada kai ba fa Musa ne yace kai ku yi sujada ba fa gaba ɗayan suka kafe ƙarfin ƙasa suna yin sujada abinda da ba a yi fa kharru sajidina ala wujuhi anan cikin shu'ara yace fa ulqiya saharatu sajidin fa kharru sajidina ala wujuhihim duna taraddud suka fadi akan fuskokin suna masu jira ba wani koma kaiwa da koma ba wata tambaya ga nan Musa ba wani neman ƙarin bayani kawai sun yadda ina firawuna yana can yana gaskiya wannan rana Allah ya kunye ta fir'auna malam ya wulakanta ya tozarta sun faɗi wani abu ne
قالوا آمنا برب العالمين wai ana mako sun rushe a rayuka da wani ne ta yi naga ayon da iri ɗaya ne a yi gaskiya kenan Allahu akbar suka faɗi kawai sai aka ji suna amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai wannan kalmar da lokacin da annabi Musa ya zo zai shiga wajen Fir'auna da Fir'auna ya aiko ya ce waye ya ce ku gaya masa inni Musa ne rasulu rabbil alamina ni ne Musa dan aiken rabbul alamina sai gashi matsafan da Fir'auna ya gayyato take sai aka ji suna amanna bi rabbil alamin idan fir'auna bai gane ba watakila ce shi ne rabbul alamin da sai suka ce mai malar?
rabbi musa wa harun
suka ce ubangijin musa da haruna in baka gane ba wannan wani duka ne ka gane wani bugu ne ake yi wa ake yi wa fir'auna sun kira sunansa ba su kira sunansa ba bayani ne kawai ya afka masa kawai kuma dole ya ji ya gamsu kawai to rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna me faru malam قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم kai imani za ku yi da shi kafin na yi muku izini a subhanallah yo- yanzu daman imanin sai ka yi izini a yi imani ya fir'auna ku duba mala a tsabar giyarsa a tsabar rashin hankalin fir'auna shi wai ko da sun gane musa daidai yake to kasi imani da shi sai sun nemi izini daga fir'auna kabla an adana lakum to bari ku ji fir'auna ya juya ya zama ya dawo fada me ya faru إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
a nan gurin ce suratul shu'ara ce ce qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra imani za ku yi da shi kafin nan muku izini to ko shine babban mutsafin da ya koya muku tsafin hada baki kuka yi kenan nan kuma sai yace me malam إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون wai ai ma kirci ne kuka shirya ashe kun je kun hada baki ne kuka yi shiri a wannan gari da ku da Musa ka duba mutumin nan mara tsoron Allah wala kai da ka gayyato su kai ka kira su kuka yi alkawari kuka yi jinga har aka ce za ka biya har ka ce su ne yan fada ka na kusa da kai yanzu yanzu sai ka zo ka canja wani wace irin ƙarya ce wannan kawai shi kenan yanzu ka san me so yake yi ya juyar da al'amarin sai ya kokarin hada mutanen gari fada da waɗannan matsafa da ya gayyato su ya juya akalan abin ya mai da su abokanan gaba kun zo ne ku hada baki da musa don ku kori mutanen gari na daga garinsu to da mara gaskiya malam haka yake da kame kame kullum kar ka taba tsammani wanda bai da gaskiya wai zai rasa wai zai rasa me zai faɗa a zai faɗa sai ya kama abin da zai kama shiri kuka yi kuka kimtsa don ku fitar da mutanen gari ku kore su yana so ya hada musu ƙura ya tayar musu hayaniya a cikin mutuncinsu malam me faru لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين anan kuma sha'ara sai ce wala laqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in to fir'auna fa ya fara aiki da ƙarfi yanzu kuma kaga ba hujja sai kuma tunda ba hujja sai me sai amfani da fawa eh haka abin yake da mu yace to shikenan zan gudutsure hannayenku da kafafuwan min khilaf gutsure hannun dama in sare kafar hagu min khilaf kuma sai na tsire ku wala usallibannakum as-salbu shine ka sa mutum kamar da ake tsire tsire a zira masa itace ta dubarsa a tsire shi sama da ran shi sai ya tsiyaye da jininsa gabaki daya ajma'ina duk ɗinku gaba daya fir'auna me suka yi maka haka to jama'a wannan abin da yake nuna mana cewa wallahi duk wanda ya riko da gaskiya to dole sai ya gamu da barazana ta ransa barazana ta rayuwarsa kuma kullum marasa gaskiya kullum ba sa so a faɗi gaskiya me laifin annabi musa don ya ce rabbul alamina Fir'auna yana cin kasuwarsa shiru da nan Musa ya fara magana sai hankali ya tashi sai na tsire ku in kakkafe ku a kututturen dabinin fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma sai kun sani waye yafi tsananin azaba waye zai wanzu tsakanin ni da Musa ba kun yi imani da shi ban yi muku izini ba a amantum lahu qabla an adana lakum to za ku sha mamaki to me suka ce anan malam قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Allahu akbar gabara gabara da suka ga yazo yana amfani da karfinsa ai ya fi su karfi ba shine mai mulki ba suka ce inna ila rabbina munqalibun mu masu koma zuwa ga ubangijinmu ne duk abin da kai ba komai a wannan cikin suratul shu'ara sai suka ce qalu la dayr babu komai duk abin da zaka mana bai zai cutar da mu ba dan karshe zamu koma ne zuwa ga ubangijinmu anan qalu la dayr inna ila rabbina munqalibun ko me zaka yi kai mun mika al'amarin mu ga Allah kenan abinda mutum ya kamata shi ne ya dinga mika al'amarinsa ga Allah amma ya tawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah wallahi Allah ya ishe shi kuma Allah shi ya faɗa me ya faru وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا tabba ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين aga zancen ya kare mana suka ce a nan gurin suka ce suka kara da ce a nan shawara ina nutma an yakfira lana rabbuna khatayana ai mu burin mu ba wai kashe mu da zaka yi ba ba soke mu da zaka yi ba ba tsire mu da zaka yi ba mu babban abin da ya dame mu Allah ya yafe mana kurakuran da muka yi a da a baya yakfira lana khatayana nan kuma sai suka ce me farkon وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ba wani abu yasa kake kokarin intikami akan mu da yi mana uba da azaba ba kawai laifinmu illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna laifinmu kawai mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana kina ana iya faɗa da mutum da ya yi imani da Allah ƙarara kaga girma ya zuba malam dubi fir'aunan da ake jin tsoron sa yau gashi yana faɗa ana faɗa ba wani abu yasa kai mana wannan ba zalunci ne cuta ce kawai saboda mun yi imani ne da ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyi suka zo mana ta hanyar annabi Musa a nan gurin kuma suka ce an kunna awwalul mu'minina mun zama na farko masu miƙa wuya ta haka duk abin da za ka yi sai ka je ka yi mu mun ribata tunda dai muna da imaninmu da Allah me ya faru malam
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك dan tsaya ana ka duba yan ziga malam duk inda aka samu mai mulki dama sai an samu masu gora wuta da ziga a tattare da shi yanzu kaga manya manyan mutane suke kewaye da shi suka ga fir'auna ya yi jikun ya faɗa sun faɗa suna jiran a kashe su ɗin bai kuma kashen ba suka ga musa yana cikin farin ciki annan musa ku tambaya yana ina ba an kalme masa faɗa tuntunin ba ya daina magana ba ya yi shiru yanzu fafatawa ake dawa da waɗannan matsafa da suka zama muminai yasa ka gina 'ya'yanka wani lokacin wani ya zo ya mare ka sai ɗanka ya ce baba zauna zan rama maka ya shuru ya zuba musu ido sai su na gindin fir'auna sai suke cewa yanzu kai fir'auna a tazar musa yanzu kai za ka kare musa wa kanwa da mutanensa liyufsidu fil ardi suna yin fasadi a bayan kasa wa yadhaka wa alihata a kyale ka da allolin yanzu zuba mai ido za ka yi ka kyale shi wannan ka rabu da shi ka kyale shi an hura fir'auna wuta kenan ana siga shi me yace malam قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون haka ne yace a za a yi maganin su duk mazajen su sai na kashe su duk wani namiji sai na kashe shi da wanda yake yanzu da wanda zai rinka zuwa nan gaba za mu bar matansu kuma mu ne masu rinjaye mu muke sama da su ya yi zuciya zai amfani da mulki zai amfani da damar da ya samu me ya faru malam قال موسى لقومه استعينوا بالله الله أكبر.
واصبروا Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ci gaba إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين annan Musa ya juyo kan mutanensa yace ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah akan fir'auna ku yi haƙuri za ku gamu da bala'i za ku gamu da girgiza za ku gamu da raurawa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah ƙasa ta Allah ce yi gadar da ita ga wanda ya ga dama cikin bayansa amma ina muku albishir wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah da tagawa malam dubai magana ta rarrashi da confidence da ya ba mutanensa ya ce ku dogara ga Allah duk girman zaluncin azzalimi duk cutar macuci wallahi tallahi idan ka dogara ga Allah Allah din zai taimake ka ƙarshen abin da zai ma ya kashe ka ko sai shahada kai shahada dama akwai wata mutuwa mai tsada mai daraja irin mutuwa kan hanyar Allah babu tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auadi wani yace wasu suna burin na mutu na mutu na mutu yace in na mutu ai wannan hanyar ta mutuwa ai ba ni kadai zan bi ta ba ai in kana farin ciki bakin ciki ya samuwa ne ko bacin rai ya samuwa ne ko talauci ya samuwa ne ko damuwa ya samuwa ne ko ka kulla ka jefawa da cikin damuwa ko na abu duniya ce makaranta ce ga kowa kuma kowa yana hanya ista'inu billah Musa ya karfafe su yace ku nemi taimakon Allah ya ku al'umma ku nemi taimakon Allah akan komai sannan abu na biyu wasbiru sai an yi haƙuri fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun kai haƙuri kuma haƙurin ka yi shi dan Allah duk wanda ya haƙuri shi ke da nasara mala duk mai haƙuri shi ke da galaba mai haƙuri shi ne Allah yake ba shi lada da yawa inna ma yi wafar sabiru na ajarahun ɗari hisab bayan nan ya ce musu wani abu ne قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ɗan tsaya ana sai suka ce ya musa an cutar da mu uzina an cutar da mu kafin ka zo bayan ka zo ma ana cutar da mu mana a gaban fir'auna fa ake gaya masa wannan jiya wallahi ba isa a gaya masa ba amma yanzu me an gama konewa gaba daya ka ce mu yi haƙuri ista'inu billahi wasbiru amma muna shaida maka an daɗe ana cutar da mu kafin zuwanka bayan ka zo ma an cutar da mu sai me قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض Allah ya kusa saura kaɗan ya maye ku a bayan ƙasa ya muku sakayya ya yaye muku wannan damuwa in kun yi haƙuri ku daɗa kwantar lokaci ne gajere saura giris a sarar bukun قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Allah zai halakar da abokin gaba ka duba fir'aunan fa yana tsaye yana ji annabi Musa yana can saura kaɗan Allah zai halakar da abokin gaban ku kenan duk wanda yake gaba da gaskiya ƙarshen sa ne halaka sannan wa yastakhlifakum fil ardi Allah zai maye ku a bayan ƙasa ku zama ku ne kuke rike da ƙasar fa yanzura kaifa ta'malun Ubangiji ya gaya ya za ku aikata wannan albishir ne cewa wannan mulkin da fir'auna yake muku wata ran babu shi kuma wallahi haka abin ya faru sai ga annabi Musa shike mulkan wurin shike sarautar wurin shike cewa ai ko kar ai shine dan karamin hakin da kare na kenan me ya faru malam ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون to ga sakamakon Allah ya zo Allah kenan tantanin an gama yanzu Allah ya fara gana musu azaba fari rashi abinci Allah ya fara gana musu azaba wai ko sa tintintini su koma kan daidai me faru فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ci gaba وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه na ألا إنما طائرهم عند الله haka ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allahu akbar to anan koma cikin suratul shara'i kun ji abin da yazo anan ko to bari ya koma can shu- shara'i koma daga inda ka tsaya me ya faru
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ai ba sai na fassara ba ko mu je إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ya zuciya لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين to sai me قالوا لا ضير na'am إنا إلى ربنا منقلبون sun yi imani إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
to kaji anan daga ƙarshe da imani suka kare da sun zo da sihiri yanzu sun kare da me da imani Allahu akbar to anan kuma a cikin surur shara'i nan da muke ciki sai Allah ya rufe wannan kissa da bayani da umarni da ya bawa annabi Musa tunda yanzu Fir'auna zai fara ta'addanci sai Allah ya bawa annabi Musa shawara ya ce to ga abin da zaka yi dan ka guje wa makircin Fir'auna me Allah ya ce وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون Allah ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa an asri bi ibadi ka ɗebi mutane na bayina wannan ma'tufin ne ala kalamin muqaddarin yufhamu min siyaqil qissa kenan abinda ake nufi bayan Allah ya taimaki annabi Musa akan matsafa suka faɗi suna masu sujjada suka ce sun yi imani fir'auna ya nuna fushinsa ya ce sai ya halakar da su sai Allah ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa an asri bi ibadi ai sir bi bani isra'ila ka yi tafiya da daddare ka ɗauki banu isra'ila cikin dare wanda suka yi imani da kai nahwal bah ku je can bakin teku za a yi aiki za a kubutar da ku dan tabbas لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل دنا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى دنا فرعون ذي أيكتا تقوبي kafin ya fara yanka da kisa ka ɗebi mutanenka cikin dare ku tinkari teku to teku kuma yaya za su iya tsallaka wannan teku kuma ka duba Allah Allah da iko irin nasu ce bi ibadi da bayina ashe Allah yana son bayansa masu imani da shi talattufan bihim ba'da an zallu tahta zulmi Allah ya tausasa musu bayan da sun kasance karkashin zalunci zulmi fir'aun mudda tawila lokaci mai tsawo fir'aun yana cutar su yace innakum muttaba'un wannan ta'lilun ne lil amri bil isra' me yasa aka ce a yi tafiya da su ɗin da daddare saboda fir'auna ya tabi ukun bijino jiki ya gaya wa musa ya ce ka tafi da mutanenka ku tunkari can wajen teku kuma fa ana bin ku sani innakum muttaba'una kun tafi ɗin kuna gudun tsira sai sun bi ku wannan kuma dama haka ɗabi'ar abokin gaba yake ko ka gudu sai ya bi ka ya ƙarar da kai burinsa ya yi ƙaza'i a kanka gaba ɗaya Allah ce to ku sani a tafiyar da za ku yi innakun muttaba'un lallai ana bin amma Allah ya musu alkawari zai yi aikinsa a kansu ko da ana bin su me faru فأرسل فرعون في المدائن حاشرين kawai fir'auna sai ya aika cikin garuruka hashirin abinda ake nufi waɗanda za su yi shela a tara mutane a hana a haɗa mutane a gari fi makanin mu'ayyan ya ce ana shela a tara duk mutanen gari ga baki ɗaya shine fa arsala fir'aun fil madaini ashirin ba ma a garin sa kadai ba har kauyuka a ce kowa ya fito ya zo akwai abin da za a yi gobe aka ce suka tara masa jama'a masu yawa mi'atul alafi min aljunudi sojoji masu tarin yawa ana cikin wannan yanayi kawai sai fir'aun ya samu labarin annabi Musa ya tattara wannan mutane da suka yi imani da shi ya ce mu fita mu tafi banu Isra'ila bayan adadin su ya gama haduwa ya samu labarin Musa zai fita sai ya fara yi musu bayanin kar su tsorata lamarin Musa Musa shi nawa ne za a je a kamo su da shi da mutanensa gabaki daya me ya faru malam
إن هؤلاء لشرذمة قليلون ya ce waɗannan mutanen mutanen musa la shirzima ai wasu jama'a ne kalilun in an ce shirzima at-ta'ifa al-qalila jama'a ce kaɗan kar ku tsorata da su ba su da wani yawa bugu ɗaya za ku yi musu sun fita ba da izini na ba sun fita ba da izinin ku ba ba su da wani yawa mu bi su mu kame su mu je mana
وإنهم لنا لغائبون oh وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون Allahu akbar Allah ya fara aikin sa na'am وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله أكبر قال كلا إن معي ربي سيهدين الله أكبر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين حقا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Alƙawarin Allah kenan ثم أغرقنا الآخرين Allahu Akbar إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين نعم وإن ربك لهو العزيز الرحيم ya gama isar watlu alaihim naba'a ibrahim abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wani sati insha Allah za mu dora akan abin da ya faru bayan ya bi su ya iya kama su ko bai kama su ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh